أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الفاتح خاتم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم الحمد لله يومنا جمعة 29 كوكو 30 ga المحرم hijira ta 1442 wanda ya daidai da 18 ga wata na tara miladiya 2020 ga mu mun dawo halka ta 46 kenan satin da wuce muna ce ta 44 ashe ta 45 ce a cikin karatun wannan littafi na ashifa bi taharifi hukun mustafa sallallahu alaihi wasallam da muka saba gudanar da shi a cikin zagaya ta shehu mu shehu malam marwan radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu rahmatan wasi'a za mu tashi fasali na bakwai karkashin babi na uku wanda yake bayani sukan addunuwi wal qurb al-fasl sabi addunu wal qurb wannan daga jin addunuwi da qurbi a zahirinsu kawai mutaradifat ne kamar ma'anansu guda da cewa dai kamar yadda sabani zuwa cikin malaman luga wasu ma suna musun cewa babu taraduf cikin luga ma'ana kowace kalima tana da abubuwan da suka keɓance ta ko da ta yi kama da wata wata to za ka samu ita ta keɓanta da wani yanzu kamar kalimar dunuwi in ka kalle ta kai ka ce shi kusanci ne irin wanda ya shahi jiki irin na nesa da kusa ma'ana jiki da jiki za ka ji kamar cikin kula na cewa idan tun bin udotu duniya wa bin udotu kusuri ka gani ko ko in ka yance dana min fulani za ka shi dai kamar kusancin in ka ji shi dai kai ce kusanci ne na jiki haka a zahir luga shi ko kurfu kusanci ne amma da yawa an yi amfani da shi wajen abin da shayi ma'ana za ka yana cewa wannan karibi na ne ko a kariba makusanta makusanta ba wai kusanci bane na na na na na masafa na nisan wuri haka a in mutum na karshen misali yana karshen gabas kai kana karshen yamma in wani alaka ta hada ku ta jini sai a ce wannan makusanci na ne wane da wanda ke gari kaza makusanci na ne to wannan a zahirin ma'ana ta wadda suke bayyana kenan haka a luga kuma shi wannan fasalin zai bayani bisa kan dunubi da ƙurbi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar cikin abin da ya gabata tsakaninsa da ubangiji ko ku tsakaninsa da mala'ika jibrilu kamar yadda wasu suke bari wa amma mawara da shi hadisin isra'i wa zahirihin wa zahirihin al'aya min ad-dunubi wal qurbi min qawlihi da na fatadalla fa kana qaba qausin aw adna fa aktharu mufassirin anna ad-dunuwa wat tadalli munqasimu ma baina muhammadin wa jibril alayhi salam yace abinda yazo amma ma warada abinda yazo a cikin hadisi na isra'i zahirin aya min ad-dunubi wal qurbi wadda tazo take bayanin kusanci da karin kusanci nan dai min kauli daga fada Allah zuma da na fata dalla sannan ya kusanta gare shi ƙara kusanci gare shi fa kana qaba kasu kausin a wadana har ya kasance kamar kwatancin da ake ce mai qaba kausin shi ma qaba kausin nan masu tafsiri sun yi magana da yawa kan shi sun doko daga ma'anan shi a luga har ma'ana wadda masu tafsiri suka bada da kuma abin da ya zo har cikin masu kallon ma'ana ta mahanga ta balaga suka ce ƙabaƙin nan ana nihin wanda suka ce ana nihin nisful asbo rabin yatsa shi ake nihin ƙaba kwatankwaci kuma suka ce a miƙidar ne kawai ƙaba ƙaba ƙausai ne kamar kwatankwacin ƙaus shi ne a sandan nan lankwasassun sanda ta ta kibiya yawa lankwasassun sandan na ta kibiya to in aka ce baka yawa to kwatankwacin baka biyu an ce kamar kwatankwacin tsawon baka biyu to an suka ce amma aka ce ƙaba ƙausai ne ana nihin a'a ba baka biyu ba baka biyu bane ba a bakan ɗaya ai ana sa wannan igiyar tsirki ake ce mata ko yawa tsirkiyar nan ta wadda ake sanyawa a sha tsakiyanta shine kabakin nan daga kadoka daga tsaka abin da yake karshen gehen wannan bakan shine kaba kwatankwacin wannan wani suka ce wannan kwatankwacin wannan masafa wannan nisan shi ake nihi kaba kasu wani suka ce ai kaba kausai ne kin nan a mahanga dai ta luga ta ta balaga kawai ana nihin kusa ne za a iya cewa kawai abu ya kusa ya zo tsakanin su misali da wasu zaka iya cewa khatabaha hatta idza ma kana bayna bainahu wa bayna nikahiha qaba qausaini fa taraka amma ya ya so ya almeta ya komi da komi sai da abin yake tsakanin su da alme bai wuce qaba qausaini ba sai ya fasa ana nin kusa amma hanga ta balaga suka ce ana nin kawai kusa ne shine ake yin da qaba qausaini har sai da ya kasance da na ya kusance shi ya ƙara kusanta shi har sai da ya kai a kwatankwacin ƙaba ƙausaini nan a kusanci to wannan fasara ya ce mafi yawa daga cikin masu tafsiri sun tafi cikin cewa wannan annan duno wata dalli wannan kusancin da ƙarin kusanci ko shi ma ta dallin za mu ga wata ma'ana shi ta daban a cikin wannan littafin sun tafi cikin cewa abuta cewa shi wannan an raba shi ne abin rabawa ne tsakanin ma bayyana muhammadin wa jibril alaihi salam tsakanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da malaika jibril ne wannan wannan kaba kausai ne yana nini ya kusanta da malaika jibril ne au mukhtassun bi ahadihima min al-akhar koko abin kebancewa ga ɗayan su daga daga ɗaya wane ya kusanci wane sai da yi sauran bai huci kaba kausai ne ba ɗayansu ne ya kusanci guda au mina sidratul muntaha koko ana nin sun kusanci ya kusanci sidratul muntaha ne qala razi masanin malamin tafsirin nan masani mai yawan ilimi a shi fakhruddin razi ya ce wa qala ibn abbas abla ibn abbas ya ce huwa muhammadun da na fatadalla min rabbi wani ana nihi da aka ce ya kusanta kenan ya ƙara kusanci wa ake nihi yace ana nihin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da na ya kusanta fadalla ya ƙara kusanci na rabihi daga ubangijin shi wakila wani kaula aka ce ma'ana da na abin da ake ni da na kin nan karuba shine ya kusanta wata dalla shi ko ta dallan nan abin da ake da ita zadatul qurbi ya ƙara a cikin kusanci wakila wani kaula aka ce a'a kuma bi ma'anan wahidan kawai bi ma'anan wahidin da na da tadallan nan duka ma'ana guda ne suke doka ai karo ba kawai ana ne sun ya kusanta wa haka maki malam maki ya haka to wala ke ce ake ce mai abu abu muhammad bin abi talib shi ya shahara ne da abin da ya shayi masanin alkur'ani ne qira'at musamman qira'at ya san qira'o'i na alkur'ani kamar da ya yi wafati ne a hijira tana 437 ya an aihe shi amma tana 355 ya kusan shekara 82 a duniya ya nemi ilimi kamar da aka an mamaki muke lura kamar yadda ake har yanzu ma zaman duniya musulmi haka ake a da mutum tun yana karin yake ta neman ilimi wani sai a dace a gidansu bai zuwa ko'ina komi ya samu a nan wurin amma mafi yawa sai ga mutane sun suna kanana suke hita neman ilimi to shi ma wannan tun yana dan shekara sha uku hita neman ilimi ainihin shi mutumin kairawan ne da kairawan kin ya je misira ya je har garin makka ko kasan saudiya ta yanzu ya yi karatu kuma ya karantar wanda ya zama karshe dai ma a kordoba ya rasu a andalus shi malumaki da almawardi almawardi shine mai al'akamu sultaniya ko masanin masanin nan ina kyauta su duka su malikawa ne su duka waɗannan biyu masanan nan suka rawaito an ibn abbas daga abdullah abbas yace ma'anar shi wannan huwar rabbu shine ubangiji ne da na ya kusanta min muhammadin daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fatadalla ilaihi sai ya ƙara kusanci zuwa gare shi a cikin ma'anar cewa kin nan ta dallan nan a zada fil qurbi ko dan zama wata ma'ana ta tsira daban ai ana nin amurhu wa hukumuhu miye ya kusanta shi kamar kika ce ya kusanci Allah ne Allah ya kusance shi to ana nin lamarin Allah da hukuncin Allah da wannan shi ma abu ne daidai kan mai riga malam masallaci za a fahimta shi a cikin bayanin da ke zawa shi kusanci yana hidin kusanci na ubangiji ba abin da ake bukatar yin shari'i kullum Allah tabaraka ta'ala kamar da yake cewa laysa kamisli shay ba abin da ya kama da shi to duk abin da kake zaka kamanta shi da na Allah kawai yawancin kwatamcen ba yayin kai ne ke tsammani saboda kai mutun ka sani to in kace ana san kusanci na Allah kai ke tsammani irin kusanci na mutun ne to baka dace da abin ne ba shi kusanci Allah tabaraka wa ta'ala yake huwa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid shi mutun ko wani ma mutun ne ko wanne ne da na kirki da na banzan Allah ya yi kusa da shi daga abin da ake cewa hablil warid to an yi tawdin shi ma hablil warid nan dai shi dai wani jijiya ne a jikin mutun kai ga ce dai jijiya cikin jikinka Allah ya yi ka kusanci da ita ya yi kowa kusanci da mutum wani wuri sai ka ji cikin hadisi sahihi yana cewa aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbi wa huwa sajid lokacin da mutum ba lokacin da mutum yayi kusa da ubangiji kamar lokacin da yake mai sujada mai sujada yayi kowa kusa da Allah sai ka ji a cikin Qur'ani yana cewa wanda suka yi wanda shi sai ce la yukallimuhu Allah wa la yanzuru ilayhi Allah bai baya musu magana baya duba zuwa gare su kai to wannan na ketara cikin zancen duba shi dai kusancin na Allah ko na izin sujada ne ce wasu judd waqtarib ka yi sujada ka kusanta ga Allah da ake ana zancen yanzu Isra'i yake Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sama yayi huce sammai ya kai gaisuwa wajen ubangiji ya huce ya kai halaka al'arshi kamar yadda muke da nan ce mai shirin na cewa dunuwa stifayin la dunuwa masafati kusanci ne na zaɓi ba na wuri ba kar ka ga ya bar nan ya je tattana ce kawai ya je kusar ga Allah ba kusan shi kusancin na ubangiji wani abu ne shine ke cewa nan wani ke ce ai amruhu wa hukumu lamarin Allah ne da hukuncin Allah kamar za mu ƙara ganin bayanin akai وكان نقاش لما ما من تفسيرنا النقاش يا كيتو أن الحسن دق حسن قال يتي دنا من عبده محمد يا كسن تغباون شي محمد محمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فتدلى sai yayi tadali ma'ana fa qaruba minu sai ya kusanta da shi farahu ma sha'a an yuriyahu kusancin da yayi da shi shine fa arahu sai ya gwada masa ma sha'a an yuriyahu abin da sai ya gwada masa min kudarti na daga kudarsa wa azamati da girmansa kala yace wa kala ibn abbas abdullah ibn abbas yace huwa muqaddamun wa mu'akhkharun da aka ce summa dana fatadalla aka ce dana da farkon sannan aka ce tadalla yace abin gabatarwa ne da abin jinkirtawa ma'ana dana kin nan an gabatar da shi ne tadalla aka fara yi dana fatadalla fatadallan nan shi ko mu'akkar ne an jinkirta shi shi ne kuma aka fara yi kamar dana ina ga zai kara bayan a ga wannan ko in bai kawo zan kuma baya huwa muqaddamun wa mu'akkarun tadallar rafrafu yawwa li muhammadin sallallahu alaihi wasallam aka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kusanta daga sidatul muntan inda ya rabu da mala'ika jibrilu sai Allah ya tu aka turo mai wani shimfiɗa a ce ma rafrafu sai ta kusanta ga annabi sallallahu alaihi wasallam shimfiɗa ce kawai ya hau ita ce sai dama shi ta dalli yin ƙaryo ƙasa a zahirin shi ta dalla yin ƙasa ne me matin ƙura ke ta fa'adila zalohu eh eh sai ya ya eh cikin suratul yusuf wanda mata nan wani ya zo sai ya jefa gugan shi a ciki jigugan da ai ba kasa ake ana kwaso ruwa sai a yi kasa da shi to shi wanda shine tadalli to sai aka yi mai tadalli ta kura ne ce dana shine ibn abbas ce a wannan an kaddama dana wannan wannan dana wannan ce kusan ta wannan a tadallin aka ware shine aka kawo mai rafarfu ya hau tadalli aka shi aka yi kasa da rafarfu li Muhammad ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailatul mi'raji daren da aka yi mi'raji fa jalasa alaihi sai ya zamna akan arfarfun nan summa rufi'a sannan aka dauka kashi aka dauke shi fatadan fadana sannan aka yi fadana min rabi ya kusanta ga ubangijin shi to to ina ga wannan ya hita mukaddama da mu'akhar kina kala yace farakani jibrilu malaika jibrilu ya rabu da ni wan qata'at annil aswatu dukan muryoyi ma sai suka yanke daga bari na ba da jin komai wa samitu kalama rabbi sai na ji zancen ubangiji na azza wa jalla mai girma da buwaya to lokacin ne aka aka je aka da na fada ta dallakin nan wa ana anas radiyallahu anhu kuma an karbo daga anas da ta bata gare shi sahihi a cikin sahihi buhari kenan araja sahihi buhari ne araja ba sani ko nan cikin ya ya hidda shi cikin abu sai in ya kace a sahihi da ya liko sahihi buhari ke ni ko na'am araja bi jibrilu ila sidratul muntaha malaika jibrilu ya hawhawa da ni har zuwa sidratul muntaha wa da nal jabbaru sai Allah mai girma aljabbar ya kusanta da ni rabbul izzati ubangijin girma da buwaya fatadalla sai ya ƙara kusanta hatta kana min huka ba kausai ne har sai da ya kasance tsakaninsu kamar ƙaba kausai nan da maka kwatanta a kusanci kusa sosai au adana koko mafi kusa ma da haka ya kusanta shi sosai koko mafi kusa ma da kusa fawa ilaihi bima sha sai yayi mai wahayi da abin da ya so wa waha ilaihi 50 salatan kuma yayi mai wahayin sallah har guda 50 wa zakara hadisi hadisi da Isra'i ya ambaci hadisin nan wanda aka sani mai tsawo na Isra'i yana ko kuma aka rage su koma sallah guda biyar kenan wa an Muhammad ibn Ka'ab aka an karbo daga Muhammad dan Ka'ab yace huwa Muhammadun da na min rabi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kusanta min rabi da ubangijin shi fa kana qaba qausaini sai ya kasance kwatankwacin qaba qausaini nan ma'ana shi da ake iya jimlice shine mafi kusa da kusa wa qala Ja'far ibn Muhammad Ja'far ibn Muhammad yace adnahu rabbuhu minhu ubangijin shi ya kusantar da shi daga gare shi ta kana minhu ka qaba qausaini har sai da ya kasance gami da shi tamkar ƙaba kausai ne wa kala ja'far ibn muhammad haka hallo dai ja'far ibn muhammad ya ce wa dunu min allah la hadda lahu shi kusanci daga allah baya da iyaka wa miyan ibadi bil mahdudi amma kusanci daga bayi shi wannan da abu ne wanda yake yana da iyaka iyakantacce wani abu mamaki shi kusanci daga allah da ake zance bai da iyaka shi ko mutum da ai mutum shi mahduri ne iyakantacce ne da ka zo bakin shi bakin iya kusan da kake mai kenan shike wa kala aidan kuma yace shi da Muhammad ibn ibn Ja'far ibn Muhammad yace in qata'atil kayfiyatu an dunubi kayfiya kakantawa ita di yaya abun yake yaya yake yace ya yanke ani dununi daga kusanci baka iya ka ce ga kamar irin yadda kusancin Annabi sallallahu alaihi wasallam kasance da ubangiji yace ala tara kaifa hajaba jibril an an dunuwi baka ganin yanda ya sha makance malaika jibril daga kusanta shi wadana muhammadun ila ma udi a qalbuhu min ma'rifat sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kusanta zuwa abinda aka ajiye a aka ajiye shi aka ajiye shi a zuciyar shi min al-ma'rifati na daga cikin ma'rifa na sanin Allah wal imani da imani watadalla bi sukuni kalbi sai ya kusanta kusancin wannan da nutsuwa ta zuce shi ila ma adnahu zuwa abin da ya kusantar da shi wazala an kalbihi shakku wal irtiyabu sai wani duk wani shakku da kokonto ya gushe daga zubar zuce shi sallallahu alaihi wasallam wai kamar yana fassara irin kusancin ne irin nau'in na kusancin ne qala qadi abul fadli alkadi wanda ake ma lakabi da wanda ake ma alkunya da abdul fadl ya ce wa faqahu Allah Allah ya dace yace ilam kai sani anna ma waqa min idafati dunuyi wal qurbi abin da ya abu kuna daga raba kusanci da karin kusancin nan dai kuna anan wurin min Allah daga Allah au ila Allah ko ko zuwa ga Allah fa laysa bidunuyi makanin ba kusanci bane na wuri wala wala qurbi madan ba kuma kusanci bane shi ma na nisa bal bari dai kama zakarna an Ja'far ibn Muhammad Sadiq kamar da muka ambata daga Ja'far dan Muhammad Sadiq ne laysa bidunuwi laysa bidunuwi haddin ba kusanci bane ba na iyaka wa inna ma dunuwi nabi sallallahu alaihi wasallam kawai dai kusancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbi daga ubangin shi wa qurbuhu minu da kuma karin kusancin shi dai minu daga daga gare shi ibanatu ibanatu azimi manzilatihi kawai bayyanar da girman matsayin shi wa tashrifu rutubatihi da kuma girmama matsayin shi da shine rutuba shi martaba shi wa ishraqu anwari ma'rifatihi da kuma bayyanan hasassake na na sanan shi na sanin na sanin shi sanin ubangiji kenan wa mushahadatu asrari ghaibihi da kuma ganin asirai na gaibi na Allah wa kudrati da kudrasa wa min Allah wannan wa min Allah ta'ala lahu mabarratun wannan abin da shahi kusancin da annabi ne sallallahu alaihi wasallam yayi da ubangiji shine ake ake fasara wannan to kuma kuma kusancin da Allah ya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ko menene yace lahu mabarratun shine yi mai duk wani alheri wa ta'anisun da kuma ɗebe kewa wa basdun wa ikramun da kuma abin da yake basdi ne na na shimfiɗa da sakin huska da karramawa da karamci wa yuta'awwalu fihi ma yuta'awwalu fi qawlihi yanzilu rabbuna ila sama'i dunya yace ana fassara ana tawili fi cikin wannan magana ta kusancin Allah tabaraka wataala zuwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da abin da ake awwala ake fassara fadar Allah tabaraka wataala ko ko ku fada Annabi sallallahu alaihi wasallam da tazo cikin hadisi dake cewa yanzu rabbuna ila sama'i dunya ubangiji mu yana sabakarwa zuwa sama ta duniya yawa to wannan mabuta kullum malam alaihi na cewa in kaga hadisi kamun kamun ya zo gare ka ya huce da malamai masana bijimin masana dubu ko yadda ka me suka ce gare shi ba kawai yanzu ya kawai zo gare kai kai yanzu kai kasar larabci kace ai kawai Allah yana sabkowa sama ta farko kawai Allah yana sabkowa haka kawai kamar yadda kai kake zato yace to abinda malama zai me suka fassara shi da shi suka ce ala ahadil wujuhi nuzul ifdal wa ijmal ɗaya ɗaya ka shi ma mai alƙadi da saboda mutum ne mai adalci akwai wanda suka suka dauki abin kamar zahirin magana yace to afsa ɗayan dai huskokin da ina ka fasara wannan hadisin yace nuzul ifdal sabakarwa ce ta baiwa wa ijma wa ijmalin kuma da tattara dai baiwan wa qabulin wa ihsan da kuma karba ayyuka da kyautatawa qal wasifi malam wasifi yace man tawahama annahu bi nafsihi ja'ala tamma masafatan wanda ya zaci cewa Allah yana saukowa da kansa ne to kenan ya sanya wani nisa tsakanin shi daga daga da bayan shi Allah kenan ne sai yake su da can yake saukowa kasa ko kenan ba ne yake ba can yake nuri yake saukowa shi ko haka bane ba bal bar dai kullu ma da na kullu ma da na bi nafsihi min alhaqi tadalla budan du du kul bal kullu ma da na duk abinda ya kusanta bi nafsi da kansa miyal haƙi daga Allah shi wanda shine gaskiya ta dalla bu'udan shi yayi ƙasa a nisa ma'ana duk wanda zai ɗauki kan shi ni na kusanta a jikina da ubangiji to wannan ya ƙara yin ƙasa ne a nisa da ubangiji saboda bai san Allah ba yani yana nin an darki hakikati da yake yayi nisa da ubangijin ba wai kuma ya rabu da Allah ba ya bar Allah wani wuri shi ya tayi a'a yayi ce yana nin a ya yi nisa daga riskar haƙiƙanin Ubangiji, Allah ba ka yake ba. Domin ladunuwa lilhaƙi wa labuda babu wani kusanci ga Allah wanda shine gaskiya wa labuda kuma babu nisa. Wa ƙauluhu faɗarsa ƙaba ƙausaini kwatankwacin ƙaba ƙausaini kina adana ko kuma fi kusanci da haka. Faman sha'alar damira a'idan ilallahi. wanda ya sanya lamirin mai koma ne ga Allah Allah ne ya kusanta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar haka ta'ala madaukin sarki la ila jibrila ba irin ba zuwa ga malaika jibrilu ba ala hadha afsa wannan kana ibaratan an nihayatul qurbi wannan ya kasance karshe ne a wajen kusanci wa lutfil mahalli da kuma lutufi na na bigire wa idahil ma'rifati da kuma bayyana ma'arifa wani ishirafi alal haƙiƙaci da kuma hange ko shi ma riska ta haƙiƙa min muhammad daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa iba wa ibaratun kuma an ijabatin ragbati kuma wani abin lura ne ko abin nihi ne daga amsa amsa samun amsa ta abin nema duk abin da yake nema wannan kusancin da aka iri yana kusancin nan ana nin ya samu duk abin da yake nema ne wa qada'il wa qada'il matalibi da kuma biyan buƙatu na ababen nema wa izhari tahfi da bayyana tahfi yace a tahfiqin nan ai al mubalaga fil ildafi wal ikram kai gaya ne a wajen luddufawa luddufawa da karamtawa da karamci na ubangiji shi na nin shi ma bayyana luddufi karshe wajen luddufi da karamci na ubangiji wa inafatil manzilati da kuma ƙarin matsayi wal martabati da dai matsayi min Allah daga Allah lahu gare shi sallallahu alaihi wasallam wa yata'awwalu fi ma yata'aw ma yata'awwalu ne kenan ko fi qauli man taqarraba minni shibran kuma ana ana fasar hallau dai kusancin nan na ƙaba kausaini da irin abin da yazo na kusanci na cikin hadisin da Allah tabaraka ta'ala ke cewa hadisi kudusi ne ke cewa man taqarraba ilayya man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu zira'an duk wanda ya kusanta gare ni daidai da kamu daya ni zan kusantar gare shi kwatankwacin zira'i in ka zo ma Allah daidai da kamu daya haka shi zai zo ma zira'i tsani haka yawa shi ne kaso shi ne kamu shi ne zai ma zira'i ba yawa kamu kenan shi ne zira'i yace to kama haka za a fassara shi yace kuma wa man atani yamshi ataitu har walatan wanda yazo mun yana tafiya ni zan zo mai ina mai sassaka to to kaga wai wannan yace ma'ana shi urubun bil ijabati kusanci ne da ijaba da amsa ba da in ka zo mun yana ga yi farko hadisin shaki man zakarani fi mala'in zakartu fi mala'in khairul mala'in ko ana inda zanna abdi bi fala zunna bi ko ko fala zunna abdi bi khairan man zakarni fi mala'in zakartu fi mala'in khairu mala'in wa man atani wani atani ce wani wani wani kuma ce ko man taqarraba ilayya shi barakin nan irin yanda Allah ke nuna yanda shi ya hika san kanka ma ya kusa da kai in ka ambace shi cikin jama'a yace zai ambace ka cikin jama'a wanda ta hitaka shi mala'in wani zaka ne zana su mala'in khair min mala'i su ne mala'iku zai ambace ka a can to haka nan in ka zo ana herin irin yanda Allah ke amsa mutum ne yace to haka nan in ka zo in cikin himmar ka kai ka ce ka kusanci Allah daidai da kamu daya shi zai kusance ka da daidai da kamar da wannan kita ta dani da shi zai zama da kamu ko shi ne zira'i yau a tsawon naka in kai in ka zo ka taya kake shi a sassaka zai zo da ka ne Allah shi sai zoma yadda yadda kake tsammani to wannan kaga amsawa ne cikin amshi amsawa ne cikin amshi mai shi yana cewa qurbun bil ijabati wani kusanci ne na ijaba ba wai kusanci bane na wal qabul da kuma karban aiki ba kusanci bane na wuri na na ka matso ya kara matsowa kamar yadda kamar yadda mutane ke tsakanin mutane wa itiyanu wa itiyanu bil ihsani kuma zawwaci da isani da kyautatawa kuma wata ajilil ma'amuli da gaggauta abin nema abin da kake guri ya gaggauta ma baka shi inda kan yi Allah to kawai abin an gama haka Allah yake ga bayan shi baki ɗayan bayan shi haka ya so kayan shi haka yake kamar yake suna muke karantawa ta annai Musa kin nan da ƙaru ne so mai sharri kin nan abin bai yi wa masu ta yi tsoro wanda ya so ya wa ma annabi Musa sharrin yayi yayi zina da ita karshe ta yi tsoro ta ta hidi gaskiya kawai ai kwamfalo ne aka yi aka bata za a bata zinari mai yawa don saboda sayan nan kai to anan musa ya fusata ya ce ya roka a bashi ya yi yadda ya gara ma da kasa aka bashi iko ya ce kasa kama shi kasa tana kama ƙarun daidai da ijiyar sau ina ta kama shi tana kama shi kama shi tana kama shi sai sai da ce to wanda shi yake tare da shi to tsaya din wanda yake tare da shi wanda bai tare da shi kuma ya koma mutane suka bar shi sai wanda suka yan wanda suka ta wanda suke tare karo tana kama su suna yana daga baya ga ba sarki sai Allah ya ji ba shi yana ta kadiba zumunci suna dan uwan annabi Musa ta zumunci kadiba zumunci yana ta mai gamniya na ya kusa ta ce kama shi kasa kama shi karshe aka ce Allah ya ce wai ka san ko so nawa yana yana ma gamniya ka kyale shi yace ya ma gaba nawayen so 70 ko so 75 yace ka sa abin da saka kyara yace wallahi inda ya ni ya nishe ni so daya da na amsa Allah ya ce inda ni ya so daya ne ni ni ni Allah in aka zama da aka zame ki kuma ka san me yasa kai baka ji tausayin shi ba duk wannan abin da yake yace saboda ba kai kalice shi ba shi halitta wannan halittar ta Allah kamar da wani ke cewa da aka aka aka yi wani yaki na ga hadisin cike da al-sahih da aka yi kamo yan yaƙi bayan an kama su da to da akwai mata da yara cikin akwai yara ƙanana masu shan nono wata mace mai jin tausayi sai ta je ta ɗauki wannan yaro ta bashi nono ya ƙoshi ta koma wajen wannan ta bashi nono ana ganin tana ta gajarniya sabai suna kallo a nabi sallallahu alaihi wasallam yace musu ya tambaye su yanzu wannan macen kuna tsammanin za ta iya ɗaukan ɗanta ta jiwa shi a wuta suka ce a kai ko kusa yanzu yadda suke tausayin iya mutane ba sai ce wallahi Allah ya yi jin tausayin bayan shi yadda wannan mace ga ɗanta Allah ya yi jin tausayin bayan shi yadda to shine abin da ake nuni na kusancin nan na ubangiji in kai ka zo kaɗan kaɗan ma kai ne Allah Allah zai zo ma da yawa to ina ka ne da yawa shi zai zo ma da yawa yadda ta ka da yawa to shine wannan ƙarshen fasalin wannan dai yana nuna ya ƙara sharhin kusancin da ake wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da Allah tabaraka ta'ala al-fatul samin fasali na takwas fi zikiri tafdilihi sallallahu alaihi wasallam fil qiyamati bi khususil karamati wanda yake bayani a cikin ambatan fifita ma'aiki tsaya da mutu Allah tabbata a gare shi a ranar tashin kiyama da khusus da da da khususil karamati da keɓantar da karamci a gare shi abin da aka keɓantar da shi a ran tashi kiyama wanda shi kaɗai ya same shi wanda karama wanda ba wanda ya samu irin wannan sai ita haddasa na kadi abu ali ko lokaci a alkadi in zai kawo wani in kaji ya kawo yawanci zai iya kawo hadisi haka nan kawai kamar da taliki kawai kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya wadi ko ku sahabi wani ya wadi ya ce annabi ya wadi sallallahu alaihi wasallam kuma yakan ya kama yana yi haka amma yawanci in za a wani abin nan lura shi in kazi ya kawo da isnadi dogon shi dukan shi za ga hadisi ne wanda watakila in ba dan da ma da isnadin ba wani zai ce anya ko wannan bakin karshe akai ba saboda girman abin da hadisin ya kumsa da ka ji ya hidi wannan an wani an wani an wani to kashi za ka ji babban magana ce yace haddasana alqadi abu ali haddasana abul fadl wa abul husayn qala su bina suka ce akhbarana abu ya'la حدثنا السنجي حدثنا ابن محبوب حدثنا الترمذي حدثنا الحسين بن يزيد الكوفي حدثنا عبد السلام بن حرب الليث الربيع بن انس عن انس رضي الله عنه قرشي ده an karbo daga Anas radiyallahu ta'ala ta gare shi kara yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala ya da mun Allah tabbata gare shi yace ana awwalun nasi khurujan idza bu isu ni ne farkon mutane hita da kabari kenan idza bu isu aka tashe su ni ne farkon zan huta wa ana khatibuhum idza wafadu kuma ni ne wanda zai musu hudu ba in suka zo a wurin tare tashin kiyama wa ana mubashiruhum idza aisu ni ne wanda zan ba su albishir in lokacin da za su yanke kauna suna ganin kai yau fa ba kanta kowa sai ya sare to annabi sallallahu shi zai ba su albishir kowa ma da baki da yace liwa'ul hamdi biyadi tutan nan ta godiya ta yabo biyadi tana hannuna wa ana akramu waladi adam ala rabbi ni ne mafi girman dan adam a wurin a wurin ubangiji na ni ne mafi girma duk baki nan yan adam baki ɗaya ba mai girma ba mai girma irin na annabi sallallahu alaihi wasallam a wurin Allah wala fakara annabi sallallahu alaihi wasallam yace na hidu wannan duka ba da alfahari ba wa fi riwayatin ibni zukhrin a cikin riwaya ta ibnu zukhur an rabi ibn anas shi ma daga rabi dan anas kan ya rawaito ta fi lafazi hadal hadisi a cikin lafazin wannan hadisin ana awwalun nasi khurujan idza hu isu wannan dai ne kamar wannan wancan ni na farkon mutane hita in aka tashe su wa ana qa wa ana qa'iduhum idza wafadu maimakon khatibuhum yace wa ana qa'iduhum ni ne jagoran su idza wafadu in suka zo taron taron tashin kiyama wa ana khatibuhum idza ansatu kuma ni ne mai musu huduba idza ansatu yayin da za su yi kawai su shiru wa ana shafi'uhum idza hubisu ni ne mai ceton su in aka tsare su lokacin da za a yi a tsare kin nan ba gaba ba baya tsanani ya tsanani kin nan wa ana mubashiruhum idza ublisu kuma ni ne mai mai ba su albishir lokacin da za su yanke kauna ko aka sa har suka yanke kauna ma da rahama Allah suna gan anya sun samu rahama ma rahama ta same su wannan liwa'ul karam biyadi tuta ta karamci na ubangiji biyadi tana tana hannuna tutar baki daya ta karamci wa ana akramu waladi adam a larabi ni ne mafi girman ƴaƴan annabi adam a wurin ubangiji na wala fakra ba da alfari ba wa yudufu alayya alfu khadimin ka anna mulul umma kunun hadimi guda dubu za su rika za su kewaye ni ka annahum lu'lu'um maknun kai ka ce su lu'lu'i ne wanda yake boyayye shi lu'lu gwal ne wanda yake ana yana ina cikin yana da sadafa yana da abin da ke lullube shi to abin duk abin da ke lullube in aka hiddo shi ko aka bar shi a waje yana zama kamar yashashe bai kai wanda ba a hiddo shi ba to shine ke cewa su wa'annan yanda suke a kyawu wa'annan kadaman tamkar lu'lubi ne wanda ke boyayye wa ana bi hurera kuma an karbar da abi hurera wa uksa har lauda cikin yanki na wannan magana ne daga wannan hadisin ne amma wannan riwaya ta abu ta baya ta to da makaranta ta Anas ne ita wadda Rabi ibn Anas ya rawaito wannan kuma daga Abu Hurairah ne ƙarin da ke akwai a cikin kan wancan wa uksa hullatan min hulal janna kuma za a sanya mini kaya irin kayan aljanna yani ita hulla kamar complain ko dan ce hulla ba ko ba ba libas bane mujarrad ko ko dan ce dan ce hulla ne yake kamar complain ne akwai na'am duk babba cikakken gaba ita ce hulla ba to za a sanya mana irin wannan tufan min hulalil janna na daga irin na aljanna lokacin da kowa ke tashi me yake cewa ma wannan ke gurlan kenan ba wanda kowa zai yi hadisi ke cewa kowa zai a tashe shi a yawa yawa hufatan huratan gurlan hufatan ba zan san takalmi huratan ba zan san kaya gurlan ba ko yanka ba ko sallatu ba ko kowa ya ga nan ai ko shi kowa haka yake to shi za a sa mai kaya kaya ma ba irin na duniya ba irin na aljanna sallallahu alaihi wasallam wa uksa hulata min hulal aljanna thumma aqumu an yamin al'arshi sannan in tsaya daga dama al'arshi laysa ahadun min al-khalaiq yaqumu zalika al-maqam ghairi ba wani daya daga cikin halittan Allah wanda zai tsaya a wannan matsayin kuma bayana in ba ni ba miji annabi sallallahu alaihi wasallam wa ana bi sayyid al-khudri an karbar ga abi sayyid al-khudri radiyallahu anhu yarda Allah ta tabbata a gare shi kala yace hada rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya da amince Allah ta tabbata a gare shi yace ana sayyidu waladi adama yawm al-qiyamah ni ne shugaban ƴaƴan annabi adama ran tashin kiyama wa biyadi liwa'ul hamdi liwa'ul hamdi tuta ta godiya ko yabo tana hannuna wala fakara ba da alfari ba wa ma nabiyun wa ma nabiyun yawma idin babu wani annabi a ran nan adamu faman siwa daga annabi adamu har zuwa kuma bayan shi wanda ba shi ba dukkan cikin annabawa illa ta hata liwa'i face sai yana karkashin tutata wa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu ni ne farkon wanda kasa za ta tsage a gare shi wala fahito wala fakara ba tare da alfari ba wa ana abi hurairah radiyallahu anhu an karɓo daga abi hurairah da Allah tabbata a gare shi anhu sallallahu alaihi wasallam ya karɓo daga annabi sai ya da mace Allah tabbata a gare shi ana sayyidu waladi adama yawmal qiyama ni ne shugaban ƴaƴan annabi adam ran tashin kiyama wa awwalu man yanshaqu anhu alqabru kuma shi ni ne farkon wanda kabari zai tsaje gare shi wa awwalu shafi'in ni ne farkon mai ceto wa awwalu mushaffa'in kuma ni ne farkon wanda za a karbi ceton shi wa ana wa ibn abbas radiyallahu anhuma haka an karɓar ga Abdullahi da Abbas Allah tabbata gare shi a gare su ma shi da mahaifinsa duka sahaba annabi ne sallallahu alaihi wasallam ana hamilu liwa liwa ila hamdi yawmal qiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ce ni ne mai dokan tuta ta yabo ran tashin kiyama wala fakara ba alfahari ba wa ana awwalu shafi'in ni ne farkon mai ceto wa awwalu mushaffa'in kuma farkon wanda za a karbi cetonsa wala fakara ba alfahari ba wa ana awwalu man yuharriku halaqal jannati ko halaka duka an ce tana da halaka da halaka ni ne farkon wanda zai motsa koha aljanna fa yuftahu li a buɗe koha a gare ni fa adkhuluha in shiga cikin ta fa yadkhuluha ma'i fuqara'ul mu'minin sai fakirai mabukata talakawa na mu'mini sai shiga tare da ni aka gabatar da talaka mabukata eh nan sune ne ana cewa malama suna ta ana ta kamar abu kamar da ba tsakanin wai alfaƙiru sabir da alganiyar shakir wanne ne shi mawadaci mai godiya shi yahi koko mabukaci mai haƙuri to shi dai su dai nan da suna ƙarra farlata su fadlul fakir da ake faɗi farlata ta talauci nan da nake talaka su saboda su duk kowa ma an tsare shi san saboda su ba su da wani abin auna ba su da abin abin da zai tsira su su ne farkon shiga da janna wala fakara ba alfari ba wa ana akramul awwalina wala wal akhirina wala fakara ni ne mafi karamci ni ne mafi girman mutanen farko da na karshe ba alfari ba wa ana anas kuma hallo an karbo daga anas yace ana awwalun nasi yashfa'u fil janna ni ne farkon wanda zai yi ceto farkon mutane wanda zai ceto a cikin aljanna wa ana aksarun nasi taba'an kuma ni ne mafi yawan mutane mabiya dukan annabawa ba wanda ke da mabiya kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ana Anas ya radiyallahu anhu an karɓo daga Anas kuma da tabbata gare shi kala yace qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya da mutunta Allah tabbata gare shi yace ana sayyidun nas yawmul qiyama ni ne shugaban mutane ran tashin kiyama wa tadruna lima lima zalika san ba in za a tambaya ba lima ake cewa ba ba ba san lima kina wannan kuma dukan lima sun ko lima lima yawa nan litan yasa lima kuskure wa tadruna lima zalika kun san saboda menene wannan hakan wannan ya kasance wato na kasance ni ne shugaban mutane a tashin kiyama yajma'u Allahu al-awwalin wal akhirin Allah zai tara mutanen warko da na karshe wa zakar hadisu shafa'a sai ambaci hadisi ne na shafa'a na ceto wato wanda aka aka sani dai sai wato mutanen warko na karshe su zo mutane su tsanani yayi tsanani a rasa inda za a nufa mutane su nufa wajen annabi Adam ya kai su ya ce shi ma ya yi kuskure ya ci bishiya ya ce ku tafi annabi nuhu annabi nuhu ya ce a tafi wajen annabi ibrahim annabi ibrahim ya ce a tafi wajen annabi musa annabi musa alaihi salam ya ce a tafi wajen annabi isa annabi isa ya ce a tafi wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko wani sai an zo ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana laha ana laha to wannan shine nuni zuwa ga wannan hadisin kaga nan kowa ma ya sallama mai shine shi jagora shine shugaban halittu baki ɗaya ma sai shine kofar nan ta ceto ita da kima shafatul kubra wa ana abi hurairata aka aka karbar ga abi hurairata radiyallahu anhu yarda Allah tabbata gare shi annahu sallallahu alaihi wasallam cewa shi tsaya da mutum Allah tabbata gare shi kala yace atma'u an akuna a'zama al-anbiya'i ajran yawm al-qiyamah ina kwadai in kasance ni ne mafi girman ladan annabawa ran tashin kiyama wannan gonan bayan Allah da yawa suna bayani to rishin karatun mai kasance ba mu kaiwa ga bayanin yanzu wa'ansu mutane suna hada ababe ne wanda bai kamata hada su ba ana zancen lada annabi sallallahu alaihi wasallam ke zancen ajr lada ko kamar da zucin qur'ani mana cewa kullu sa'alukum alayhi ajran illa min warida fil qur'an kuma in ajri illa ala Allah duka annaba suna cewa in ajriya illa ala Allah ba ku nike so ku bani wani abu ba lada na yana ga Allah ana zancen annabawa kuma ajirkin nan shi lada kamar sun sakamako ne na aiki wa'ansu suna nan rashin fahimta suna ganin aibin cewa ambatan lada ko mutum zai samu lada ko wani abu abinda yake aibu mutum ya ce wai shi ni ba zan yi ba kamar da cewa ba shi da ke cewa wai da ake sallar dan lada ka ce a ni ho bana yi ba Allah ba sai in ho Allah ya biya to shine mutum ya zama eh suke ce mai abdu su'in mugun bawa kenan kai ba kai ba sai an biya ka Allah ya halice ka wai mutum bawa ma kai da bawanka bawanka ka sashi aiki tema aka kai niwa mai gida sai an biya ni bawan naka to bawa kawai soshi ne maka ba kai ka halice shi ba Allah shi ya halice ka ka ce sai Allah ya baka to bayan Allah suna so su ce a'a ana bauta ma Allah dan Allah kuma umiru illa li abdullah mukhlisi lahu din kawai Allah ya tantance abota saboda haka ana bauta ma Allah ba dan tsoron azaba ko tsoko kwaɗayin aljanna ba ka bauta ma Allah don Allah ya cancanta ta bauta mai Allah ya kai inda za a bauta mai ko ba huta ba aljanna to su ne ba Allah suke ce amma kuma nan can lada to mutum kai ne mutum ya ma wani abu ya burge ka sai kai ne kake so kai me kamata ka mai za ka so kai ma ka saka mai mutum musamman in kana da inda mutum yana da wani burbushin karamci da wani kyautatawa balle Allah akramul akrami to sai ka dauko abin da kake so ka kyauta mai ce abai su to lokacin da mutum yana ya kai da abu yana so ya ma kyauta abin da ya jin daɗi ka karɓan wannan mutum yake so in ka karɓa shi jin daɗin shi cikin karɓan wannan abin nan kuma abin da yake shi gwaninta shi shi zai ma to don da ya nuna ma gwaninta shi ka nuna baka so ka batsatsa mai ƙarya ka na yake ce mai huska ka mai kama wulakanci ne mutum ya ma mutum ya mika ma abu ka ce mace baka so to kuskure ne ka ce ai kai mu ba dan ladan ladan aba ladan wata Allah ce ba wai ba wai ta ladan masu ba kama ya masu ka shi lada ta Allah ne zai baka to saboda wannan yanzu irin wannan mutum yi wannan sai shi an ce to gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina kwadan in kasance ni ne mafi girman lada a cikin annabawa baki daya ranar tashin kiyama lada ladan nan ba wai wani abu ne da kake tsammani ko irin kamar na mutum namu na abu to wani abu ne wani kamar nukta ce wanda kamata ana ana ana bayyana ta wani ba magana ta ce ba haka kawai ko ni ne ko iya hange na na ga mutane bayan Allah da yawa sun sun yi bayani bisa kan irin wannan matsayin na sarkakiyar da wasu zo kamar suna hangen na ga malamin shaidu samun Allah ta'ala yana jan kunnan almajirai daga abin da ake cewa shafahatul majazib biya shaɗu na majzubai in ka ji mai wani majzubi ya cika baki ya yi wani magana kawai abin ya burge ka ganin kai ai rabiatul adawi an ce ta ce ko menene haba Allah kamar da yara aka ce ya me ma aka ce ana ana ta abin kyakko cikin aljanna me ma cikin wazillin mamdud wa ma'in maskubu fakiya sun kasira alama kutuwa tuna mu wa furshin marfuwa wa ka abu mawdu'a wa ma sun kunuri wa wa ma musufa wa zarabi mususa wa ka ce ta ce kamar awa Allah kamar da yara matsayin da take ciki su mutum yana shiga wani hali su abin da ke gabanta kawai Allah take so kamar da ke kuma mutane sai su ganin Allah ya yi komi na Allah daɗi to su wannan abin suka ɗanɗana tun a duniya aka basa hasken wannan abin suka ji zama tare da Allah wannan shi ya musu komi to yanzu an koma na mu zanta abinci abinci abin sha da wajen shi hudu da wani abin waye da da mataki da suka sha ba kamar da yara yaro yake shagaltar da shi da wannan to wannan karkaji shi da sami yana jawo ma muridai kunne suka karkaji irin wannan kai ka rukaru da abin da wannan kana ji abin da majizubai suke faɗi ah komi da wurin shi malam eh wannan shi a halin da yake ciki ne ya hudi ya hudi matsayin shi da makamin da yake halin da yake ciki ba yana ni kawai cewa ba wannan kawai daga baya a kenan wannan ma kawai yaran da ake ba wannan can can wani abu aljanna ko ko ta yare ce a an koya mana kadiba kullun cikin adda da ake bayan wazifa ta wazifa shehu yana yana adda yana sun yana cikin wannan ko me ma ke ce a a nas'aluka ha نسألك الجنة وما قرب إلى من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إلى من قول وعمل كلنا الله منا منا روانك الجنة وما قرب إلى من قول وعمل ده أبن ده يكي كسنتر زوا الجنة نن min kaulin na daga faɗa ce magana ce au amalin ko aiki Allah ka arsa mu da abin da yake za mu yake sa mutum ya tantance samu aljanna ka ba mu shi wani uzu yake min nari muna neman tsarin ka daga wuta wa ma qarabi ila duka abin da ke kusantar zuwa wutan nan min kaulin au amalin ko ko min kaulin au amalin daga faɗa ko aiki to kuma haka ne cikin kudi cikin buku ya shi ma yayi bayani mai tsawo suka irin wannan magana na lada da sauransu kenan akwai magana ta, ta majzubai akwai magana kuma shi majzub wanda yake an yana cikin wata fizgani na cikin wani hali ne ba tashi ake ba yawa ba a magana ta wanda yake cikin hali wanda ba cikin hankalin shi ba cikin hayyacin shi yake ba wannan ba mai wani ba ba a tsaya a kawo hukunci da abin da ke bari wa fi hadisin akhara a cikin wani hadisi ne daban kuma amma amma tardauna an yakuna ibrahim wa isa fikum yawm al-qiyamah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba kun yarda ba akan annabi Ibrahim da annabi Isa su kasance cikin Qur'an tashin kiyama cikin al'umma cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ba kun ku al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ba kun yarda da wannan ba girman manya manyan bayan Allah kusan mafi na gaba gaba ma annabi annabi Ibrahim har da annabi Isa wanda ke ruhullah su kasance a cikin al'umman nan yace thumma qala sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace innahuma fi ummati yawmal qiyamah lalle su kinnan guda biyu suna cikin al'umma ta ranar tashin kiyama amma ibrahim amma shi annabi ibrahim fa yaqulu anta da'awati yace zai ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam to daman kai addu'a ta ce wa basu min rasulan min yutlu alaihim ayatuka wa yuzakkihim wa alim kitabu dake mata inda ka tura jira ke wa zurriyati kuma kai zurriyata ce ai kana cikin yace min zurriyati kin yake ta daga ce zurriyata ce faj'alni min ummatika ka sanya ni daga cikin al'ummaka annabi mai girma irin annabi Ibrahim khalilullah khalilullah khalilur rahman badadan Allah shi yake nema annabi sallallahu ya sanya shi cikin al'umma al'umma ta shi wannan al'umma diba ga wani irin girma ne ita albarkata annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa amma wa amma Isa amma shi annabi Isa fal anbiya'u ikhwatu ban ikhwatun banu allatin yace su annabawa ƴan uwa ne banu allatin ƴaƴan kishiyoyi ne eh kamar ubansu guda kowa kowa shi daban ummahatuhum gashi yace ummahatuhum shatta uwayensu mata daban-daban suke ko malama sun yi nuni wani zuwa ga dukansu dukansu asalin shari'a ɗaya suke aiki da ita dukansu shari'a guda ce dukansu sai dai rassan shari'a ne yake sassaɓa wannan isa akhi wannan isa akhi laisa baini wa bainahu nabiyun kuma shi annabi isa dan uwana ne babu annabi tsakanina ni da shi daga annabi sai kawai shikenan sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ana aulan nasi bihi ni ne mafi cancantan mutane da shi saboda haka shi ma za a san shi ga al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kauluhu fadar sa ana sayyidun nasi yawmal qiyama da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hudi cikin hadisan sai gaba gaba yana cewa ni ne jagoran ni ne shugaban mutane na tashin kiyama huwa sayyiduhum fi dunya wa yawm al-qiyama lalle annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaban su a duniya da ran tashin kiyama walakin sai dai ashara sallallahu alaihi wasallam lin firadihi fihi bi sudadi wa shafati duna ghairihi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nuni ne ga kadai takashi a cikin wannan yinin cikin bi sudadi da, da shugabanci wa shafati da ceto duna gairi koma bayan wannan sa wato shi kadai ne zai samu wannan jagorancin da wannan cetan a wannan ranar iz laja'an nasu ko ko iza iza ne iz laja'an to iz laja'an nasu ilayhi fi zalika falam yajidu siwa yayin da mutane za su komawa su nemi mafaka zuwa gare shi sallallahu alaihi wasallam domin ba su samu waninsa ba an rasa ba wanda ake kamar da an karanta hadisin nan da zuna na shafa an rasa an je wani wannan an je wani ba wanda ake samu sai shi shi ko ce ana laha ana laha eh ni ne ni ne na dace da ta nike da ita ce sannan ku zo wa sayyidu shi wanda yake shugaba don aka an ce sayyidu wanda yake shugaba huwa allazi yarja'u an-nasu ilayhi fi hawajihim shi wanda mutane suke neman mafaka a zuwa gare shi a cikin bukatunsu yawa jagoran mutane kenan katanga kenan yake cewa ko ni kamar akwai kyari ake mutum na ce ake ma ko karan gami wanda dai wanda saboda ana inda ake raba yawan raba da kowa mun tace mata yake kai kanshi eh to shugaba kenan fa kana hina izin sayyidan munfaridan min bainil bashar sai ya kasance a wannan lokacin shine jagora makadaici tsakanin mutane baki daya ba wanda za a je a jingina gare shi wannan rane sai shi lam yuzahimhu ahadun fi zalika ba wani mutum daya wanda zai matsotsoniya zai gogayya da shi a wannan a cikin wannan jagoranci ba wanda zai ce ai ni ma ku zuna waladdahu kuma ba wanda zai kirarin wannan matsayin kama kala ta'ala kama yana Allah mulki sarki ce liman mulku al-yawma lillahi al-wahid al-qahar dan tashi kiyama shi ma Allah zai ce mutane wai yau wake da mulki a ba ma mai amsawa ya ce lillahi wahid ka sai amsa makan shi ya ce mulki a yau na Allah ne wanda ke makaɗaici marin jayi to irin wannan ne ya ce ai wal mulku lahu ta'ala fi dunya wal akhirah ai mulki mulkin cikakken mulki na Allah ne a duniyar lahira ko amma lakin sai dai fil akhirati in qata'at da'awal mudda'ina li zalika fi dunya da'awa ta masu da'awan mulkin a duniya ta yanke a wannan a lahira a wannan lokacin yanzu kai kala da rikita wasu ce sai maza an ce masarkin kano ce kai ce kai in Allah ya ce liman liman kulewa ce sai aka shuru ce sai in ce maza an ce masarkin kano ce kai ce kai to ran nan ba mai ba wanda isa ya daga hannu to sai Allah ya amsa maka shi to to irin wannan ne saboda annabi sallallahu alaihi cewa yace wa kazalika haka nan ne laja'a ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami'un nasi fi shafa'a baki din mutane sun nemi mafaka zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ceto cikin neman ceto fa kana sayyidahum sai kasance shugaban su fil fil ukhra duna da'awa ya kasance shine shugaban su a lahira ba tare da da'awa ba wa ana anas bin radiyallahu anhu an karbar ga anas da tabbata gare shi kala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya da mun Allah tabbata gare shi yace ati babar jannati yawmal qiyamati zan zo wa qoha aljanna ran tashi kiyama fa astafti sai in nema abu da muni fa yaqulu al khazinu sai mai tsaron aljannan ya ce man anta wane ne kai fa aqulu muhammadu sai ce ni ne muhammadu fa yaqulu sai ce duka umirtu allah aftaha li ahadin qablaka da kai ne aka mun umarni kai in saki in daga ma wani gabaninka kai ne aka ce kawai kai in daga ma saboda haka ne na rike sai ma na ji kai kawai ba an mai an hana shi bada buɗa kowa ga mana annabi sallallahu alaihi wasallam to musamman ko lokaci ya ko zan ida da 48 aha wani abdullahi bin amr an karo da abdullahi na amr bin as kenan radiyallahu ta'ala anhu ma radiyallahu tabbata gare shi ne mahaifinsa kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya da mun ci Allah tabbata gare shi yace haudi masiratu sharin dausayina tabikin alkautara alkautara kenan yace masiratu tsawon shi tahiya ce ta shahar ta wata guda wa zawayahu sawa'un hakan nan gehen shi kote kote kin shi daidai suke daidai suke yanda can aka yi wannan tahiyyar nan ma ka zo kenan kowane kote sai ka yi wata guda kenan wa ma'u abyadu ruwan shi kuma fari ne miyal warak shine mafi fari mafi haske daga zinariya ba warka ba ba warka ba ba takarda ba azurfa azurfa ga yana zinariya aka nige su na da mutum ne yana da mantuwa mafi haske daga azurfa wa rihuhu atyabu min al-miski kuma kamshin sa shine mafi dadi daga al-miski kizanuhu kan nujumi samai ababan kwalfa me yake zai ce musu kamar kokofi eh da Hausa an an kwaci kwaciya to ai kwaciya mota ma abin tana wa yanzu kusa ne kace kwaciya yanzu kusa ne ka dauko kofi in kace yaro dauko mana kwaciya anya kwaciya sai ake tsammanin ko na na na na yawan modaye ka moɗaye to moɗayen shi abubuwan za ka ɗiba ka sha ya ce yawansu yadda suke ce ka nujumi sama'i kamar taurarin sama ne man shariba minu lam yazma abadan wanda ya sha daga wannan ruwan ba zai sake jin kishirwa ba har abada wani abi zarin Allah shayar da mu wani abi zarin radiyallahu anhu an karɓi daga abi zarin da ta fita gare shi na hau kusan kusan wannan wa kala yace tuluhu ma baina Umana ila Aila tsawon shi daga ya kai daga garin Uman zuwa Aila Uman kina akwai Umman akwai Uman bidiyun da shirid yace yace Uman wanda take ba tare da shadda ba yace qala qala ibnu asir ibnu asir yace hadithul haudi min maqami min maqami ila Uman Umman amma kenan bi fatil aini wa tashdidil mimi madinatun qadima bi sham min ardil baqa in yazo da ammar kina da shadda yace wata wani wani birni ne wanda ke tsohon birni wanda ke a sham min ardi barqan da kasa ta barqa barqa fa amma bi dham bi dham wa takhfif in yazo da dhamma kina yace da kuma sauƙaƙawa yace oman yace fa huwa saqaun inda al-bahrain wani gari ne wani waje ne wanda ke a bahrain to shine wanda ke ake ila aila ita ko aila cikin yaman take goma shine fi fi baraf shami ala sahil al-bahr mutawassit yace bain al-madinati sharifa wa bain dimashq isra'il isra'il inda take to kaji tun daga daga umar kin nan zuwa zuwa ila yashkhubu fihi mizabani min al-janna indan ro guda biyu za su rika zuba ruwa a cikin shi suna suke karuwa cikin tafkin nan na argosara daga aljanna in dararon wannan daga aljanna wannan wani aka ce in dararori mu sai an ce azururu yawa eh mu azururu muke cewa wa an sauban haka daga sauban kuma maula maula maula rasulullahi sallallahu alaihi kenan ko idan Allah ta wata gare shi misluhu kwatan kwacin wannan hadisin wa kala yace ahaduhuma min zahabin wal akharu min waraqin kenan dayan in darar in dararayen wannan guda biyu daya na zinariya ne kuma daya kuma na azurfa ne وفي رواية حارثة ابن وهب رواية كما حارثة دان وهب كما بين المدينة وصنعاء yace nisan wurin kamar daga Madina zuwa Sana'a Sana'a Yaman kenan ita ita ce Atima ta Yaman san hai ita ce Atima ko Sana'a tsohon gari ne sosai ita ce wadda kwata ta Yaman daga Madina zuwa ta wa gala Anas ailata wa sana'a shi ko a cikin hadisin Anas yace daga aila zuwa sana'a sana'a aila kin mutu a Sham take ita ko sana'a tana a Yaman yawa gani wakala wakala ibn Umar Abdullah dan Umar yace kama bainal kufata bainal kufa aka samu ta alif lam sai sai ta yi sarf bainal kufati wal hajari al aswad yace daga daga tsakanin kufa daga tsakanin kufa zuwa hajar al aswad kufa iraki kenan ko warawa hadis al haudi aidan kuma haka nan anasun haka nan anas ya rawaito hadisi na tabkin nan na al kausara wato Anas ya rawaito shi wa Jabir ibn Samura haka na Jabir dan Samura ya rawaito shi wa ibn wa ibn Umar haka Abdullah dan Umar ya rawaito shi wa Uqbat ibn Amir Uqba dan Amir ya rawaito shi wa Haris wa Harisa ibn Wahab da Harisa dan Wahab al-Khuzai wal Khuzai kenan dan kabilar Khuzai wal Mustawrid wa Abu Barza al-Aslami da wannan da Mustawrid da Abu Barza su ma duka sun rawaito shi wa Huzaifatu ibn Yaman Huzaifatu ibn Yaman shi ma ya rawaito shi wa Abu Umama al-Bahili kenan shi ma ya rawaito shi wa Zaid ibn Arqam shi ma ya rawaito shi wa ibn Mas'ud Abdullah dan Mas'ud shi ma ya rawaito shi wa Abdullah ibn Zaid da Abdullah dan Zaid wa Sahal ibn Sa'd da Sahal dan Sa'd wa Suwaid ibn Jabala da Suwaid dan Jabala wa Abubakar da Abubakar wa Umar ibn Khattab da Umar dan Khattab وابن بريدة وابن بريدة وأبو سعيد الخدري وأبو سعيد الخدري وعبد الله sunabiji bishi shi ma ya rawato shi wa abu huraira da abu huraira wal bara ibn ibn azib kinako ibn malik su bi ne bara su ma ya rawato shi wa jundubu ibn junada kenan abu zar kenan ko shi ma ya rawato shi wa aisha da wurin min aisha da wa asma'u binta abubakar da aisha da asma'u duka diyan sai na abubakar ne wa abubakarata da abubakara wa khawlatu bintu qais da khawlatu diyar qais wa ghairuhum da wani su ma radiyallahu anhum ajma'in yadda Allah tabbata gare su baki daya wannan irin karshen ayyul ingancin hadisin ne wannan bai irin hadisin wannan ba ta yiwa ka ture su ko ka kawo wani shakku a cikin su ya zo bi da tawafiri kenan cikin sahabban ma ga sunan sun yi mutum goma aka zana kuma da wansu ba masu kenan ba Allah sa mu dace Allah dacar da mu da wannan farala albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai a muna da lamusa da alasu na mutum na da